الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن هدى بهديه ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي bayan ka iwa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu muna ƙara jaddada godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin rahaman shi da falalan shi ya haɗa mu a wannan wuri mai albarka a kuma cikin wannan wata mai albarka watan ramadan bayan yau ina ganin ɗaya ne ga watan uku ko yawa ya kama ɗaya ga watan ramadan watan tara shekara 1446 wanda ya daidai da ɗaya ga watan uku hijirar meladiya 2025 mun haɗu a wannan wuri don fara tafsirin alkur'ani mai girma na wannan shekara ta 1446 muna ƙara godiya ga allah subhanahu wa ta'ala wanda wannan falala ce da rahama shi ya ainihin baka tsawon rai da lafiya kaga wannan wata mai albarka da dama daga cikin 'yan uwa mun yi azumi da su shekaran da ta gabata wannan azumi ko ba sa duniya kai da Allah baka aran lokaci sai ka gode wa Allah wani an fara azumi a yau yana so ya azumi amma yana asibiti bai da lafiya kai da Allah baka lafiya sai ka gode mishi ka yi amfani da kuma wannan dama wajen godiyan ka aikata ayyukan alkhairi iyakar iyawanka kamar yadda muka sani watan azumi wata ne na alkur'ani ana kiran shi da shaharul qur'an domin a cikin shi Allah ya zaɓa ya saukar da alkur'ani mai girma wannan kada ya ishi watan falala Allah ya turo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da mafificin littafi kuma ya zo a cikin wannan wata mai albarka wannan ya ishi wannan watan falala sannan daga cikin falalan wannan watan kamar yadda muka sani al'ummomi da suka gabace mu suna tsawon rayuwa su yi shekaru masu yawa kaga mutum ya shekara 500 shekara 800 shekara 1000 yana raye bai mutu ba to mu kuma shekara 60 70 80 an koma ga Allah wanda ya kai 70 ma ana ganin ya more to sai malamai suke cewa to wanda ya shekara dubu yana ibada da kai da shekara 80 ya za ka cin masa ya za ka iya kama shi ina fata an gane sai malamai suka ce na daga cikin rahaman Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu ainihin dare guda ɗaya cikin wannan watan daren lailatul qadari idan har ka ribaci wannan daren dare ne wanda Allah ce khairun min alfi shahar ba wai na daidai ne da wata dubu ba khairun min alfi shahar ya fi wata dubu alkhairi to wata dubu kaɗai shekara tamanin ne da uku da wata hudu shine wata dubu shekara tamanin da uku da wata hudu shi zai baka wata dubu to kaga in kai ibadan shekara ɗaya kamar ka samu ibadan sama da shekara tamanin a cikin wannan dare ina fata an gane ke samu dage da ibada a cikin wannan wata musamman karatun alkur'ani da sallan tarawihi wacce ba a yin ta sai a cikin wannan watan babu lokacin da ake taruwa ana sallan jami'i na nafila a kullum a yi kwanaki in ba cikin watan ramadan ba wacce muke ce mata sallan asham to lalle mu dage mu ribaci wannan ibada ibada ce mai falala kwarai da gaske na daga cikin falalan ta kaɗai annabi yake faɗa alaihi salatu wassalam ce man qama ramadana hatta sarafa al-imamu kutiba lahu qiyamu lailatin duk wanda ya azum ya, ya tsaya sallan tarawi sallan asham tare da limu har aka gama za a rubuta mishi qiyamu lailatin kaman ya daren gaba ɗaya ma sallah yake kaman yayi tsaiwon dare gaba ɗaya in ka samu sallan asham daga farko har ƙarshe tare da liman to kaga wannan ba karaman falala bace ba saboda ka yan uwa mu dage mu ribaci wannan ibada a yawaita sadaka a yawaita tuba yawaita addu'a musamman ga kawunanmu da kuma ƙasan da muke ciki Allah ba mu lafiya da zaman lafiya ya ba mu kuma shugabanni na gari muna fata Allah haɗa mu da dukkan alkhairi da ke cikin wannan wata ya kuma kare mu daga dukkan sharri kowane iri wanda muka sani da wanda ba mu sani ba kai tsaye idan ba a manta ba shekarar da ta gabata muna cikin suratu maryam haka ne ko za mu tashi mun tsaya ne a ƙarshen aya ta shida. ta amma saboda wasu dalilai za mu koma baya za mu koma daga aya ta goma sha shida saboda muna cikin kissan maryam ne muka tsaya ba samu an karisa ba to idan muka datsi kissan muka yi gaba sai ya zama bayanin ya zama kaman ya yanki bisa ga wannan da shawara da wasu 'yan uwa sai muka ga za mu sake komawa farkon kissan na na maryam don ainihin ya zamo bayanin ya kammalu ina fata an gane muna roƙo allah subhanahu wa ta'ala ya mana taimako da agaji ya ba mu ikon karanta daidai da ainihin fassara daidai ya ba mu ikon fahimtar daidai wala hawla wala quwwata illa billah me allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce wa zukur fil kitabi maryam kalman wa zukur kaga umarni ne fi'ili ne amri fa'iluhu damirun mustatirun fi hujuban taqdiruhu anta ya kai wannan annabi mai girma alaihi salatu wassalam ka ambata ka ba da labari fil kitabi a cikin littafi alkitab da alifun da lamun littafin nan sananne shine alqur'ani ka ba da labarin maryama na na maryam to kaga wannan kissan ta biyo bayan kissan annabi zakariya ne haka yazo kuma cikin ali imran saboda kissan annabi zakariya da kissan na na maryam allah ya haɗa su a cikin alkur'ani mai girma a waɗansu wurare saboda ababen mamaki da ke kunshe da waɗannan mutane guda biyu shi annabi zakariya idan ba ku manta ba mutum ne da ya tsufa amma bai samu aihuwa ba matarsa ma ta tsufa amma sai ta addu'a Allah ya ba shi ainihin aihuwa kuma ainihin Allah ba shi aihuwa to a ɗabi'a galibi abin da aka saba akwai wasu shekaru da in mace ta kai namiji ya kai baya aihuwa ina fata an gane to ya zama abun mamaki ne a wajenmu ba abun mamaki ba ne a wurin Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba shi wannan aihuwan ana ganin wani abun mamaki ne da aka ce to ga abin da ya fi wannan mamaki labarin na na maryam ina fata an gane sai zai ya zama ataful qissati ne alal qissati wawul atafi ne na ainihin kawo wata kissa bayan wata wacce wannan da ta zo tafi waccan ma girma idan kuna mamaki wannan to ga wata wa zukur fil kitabi maryam ka bada labarin na na maryam a cikin littafi idin tabazar min ahliha a lokacin da ta ainihin tafi ta ainihin kauracewa mutanenta ta nisance su shi in tabazat tanahat ta nisanci mutanenta makanan zuwa ga wani wuri sharkiya da ke gabar da baitul maqdis shine sharkiya fattakhadhar min dunihim hijaban sai ta riki shamaki tsakaninta da mutanenta bi ma'ana ta sanya kariya tsakaninta da mutanenta fa arsalna ilaiha ruhana sai muka aiko mata da ruhinmu wane ne ruhinmu anan shine mala'ika jibril Allah ya kira shi da ar-ruhu a cikin albakara mai Allah ci a ramma walakad atina musa alkitabu kaffaina ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس الروح القدس على شيني ملائكة جبريل تفي تشانشكي سورة النحل قل نزله
قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين كفروا
آمنوا به ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمحسنين سورة الشعراء وإنه لتنزيل رب العالمين وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين سورة المعارج
تنزل تعرج- الملا- تعرج الملائكة.
تعرج الملائكة والروح فيها والروح إليه بإذن والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة تعرج الملائكة السماوات والروح إليه في يوم كان مقداره في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة سورة القدر
تنزل الملائكة والروح إليه والروح فيها والروح فيها من بإذن ربهم من كل أمر تنزل الملائكة والروح فيها والروح فيها من كل أمر بإذن ربهم من كل أمر بإذن ربهم من كل أمر سلام سلام هي حتى مطلع الفجر الروح الروح a waɗannan ayoyi gaba ɗayansu malamai ba su da saɓani ana nufin mala'ika jibril ina fata an gane shi yasa na sa ya kawo ayoyin gaba ɗaya naga abdurrahman sai kallon shi yake. an zo suratul ma'arij da inna anzalnahu ko to anan malamai suka ce da Allah ya ce fa arsalna ilaiha ruhana sai muka aika mata da ruhinmu ana nufin mala'ika jibrilu da muka aiko mata mala'ika jibril fatamassala laha basharan sawiyan fatamassala laha sai ya bayyana mata yayi kamanceceniya da basharan mutum sawiyan mai cikakken halitta ina fata an gane shi yasa a larabci na zamani a yanzu laraba suna kiran acto na fim da mumassil ina fata an gane saboda harkar fim kasan fiction ne kun san fiction ko yawwa abinda babu shi a ce ya faru a haifi mutum a yanzu kuma ya girma a yanzu ina fata an gane kaga sai a fim to shine fiction sai suka ce mumassil shine actor kuna cewa jarumi da hausa ko Ah, to a takaice mumassil shine fata masalalaha sai ya bayyana mata da kamanceceniya basharan irin na mutum sauyiyan madaidaici to a wannan gaban yan uwa Allah ya ce na na Maryam ta bar mutanenta ta tafi makanan sharkiya wani wuri da ke gabar da baitul maqdis wannan wurin a yanzu yana cikin wani gari da ake ce mishi bait laham haka suke kiran shi da larabci kuma baitul lahamin ina fata an gane haka laraba ke kiran garin garin yana cikin adduful garbiya west bank da ake faɗa da turanci ko kuma ka ce yana tsakanin shi da ainihin birnin kudus ko jerusalem kamar kilomita goma ne da kudancin jerusalem daga nan zuwa kwadan ya kai kilomita nawa ya kai goma babu wani 'yan kusa da kwadanni a nan tsakanin kilomita goma zuwa sha biyar to nan ne na nan marin ta tafi kamar yadda wasu malamai suka faɗa da abin da babu saɓani a wajen littattafan tarihi inda aka haifi annabi isa yana wannan wurin ina fata an gane to sai suka ce ta tafi wannan wurin ta ƙaurace wa mutanen ta ta fita saboda me shine malamai suke maganganu da yawa wasu malamai suka ce ta tafi ne a bukata irin na ɗan adam wasu malamai suka ce ta je ne za ta yi wanki wasu malamai suka ce ta je ne za ta yi wankin ainihin ah, wanka na tsarki na al'ada irin na mata da maganganu dai masu tarin yawa ko ma dai menene Allah kawai ya ce ta fita ta bar mutanenta zuwa makanan sharqiyya wani wuri da ke gabar da baitul maqdis kuma ta sani shamaki tsakaninta da mutanenta kawai sai ga mala'ika ya bayyana mata da siffan mutum to kaga dole sai hankalin ta ya tashi kawai ta ga mutum a gabanta bata ga lokacin da yake tahowa ba kawai ga mutum kamar ya faɗo daga sama kuma cikakken mutum kalan sai ta ce mishi me قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا Mm.
قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا kala sai ta ce inni a'udhu birrahmani min ina neman tsari a wurin Allah subhanahu wa ta'ala minka daga kai kowane ne kai in kunta taqiya in ka kasance mai tsoron Allah bi ma'ana kama ina roƙonka ka bar wurin nan ina neman tsarin Allah daga sharrinka dan tana ganin ya zo ne zai cutar da ita ina fata an gane musamman mata ce mai ibada wacce saboda ibadanta ma ko aure ba ta yi ba wanda a shari'ansu wannan abun ya halatta ina fata an gane amma a shari'ar mu kuma annabi ya hana komai ibadan ka manzon Allah ya fika alaihi salatu wassalam ina fata an gane abdalul khalqi ajma'ina ne shi ya fi kowa ya fi komai amma duk da haka ya yi aure ya aurar ina fata an gane to amma su a shari'arsu ya halatta ke sa har yau za ka ga ainihin fada baya aure fada na coci nake nufi ina fata an gane to saboda haka abin yake tun asali su a addininsu amma da annabi mu sai rushe wannan ad- ah, wannan dokan aure ya halatta akan kowa tunana maryam ta kasance saboda tsantsan ibada ko aure ba ta yi ba tana kuma kame kanta allah ya bada wannan shaidan don ya ce ainihin ta katange ainihin al'auranta to a nan sai allah yake cewa ta nemi tsarin allah daga wannan mutumin ta ce in kunta taƙiya wasu malamai suka ce shi taƙiya ɗin nan wani mutum ne wai wanda ya shahara da ta'addanci da yau ma- mata fyaɗe da waɗansu abubuwa ma da ba za su faɗu ba ina fata an gane amma gaba ɗaya su kisoshi ne da ba hadisi bane ba ina fata an gane malamin tafsiri suka ce in kunta taqiya din nan tana cewa na in har kana da tsoron Allah ina haɗa ka da Allah ka bar wurin nan wannan ke nuna cewa ashe duk mai imani in aka ce dan Allah to yana barin abu in aka ce dan Allah i zai yi in an ce dan Allah bari kuma zai bari to sai kala sai ce inna ma ana rasulu rabbi inna ma adatu hasrin inna ma abun sani kadai ni ba kowa ba ne face manzo ne na ubangiji ni dan aika ne na ubangiji subhanahu wa ta'ala na zo ne li ahabalaki gulaman dan na miki albishir da wani yaro zakiyan tsarkakakke li ahabalakin nan kaman dan na miki kyauta na ɗa to sai su malamai suka ce ai ba shi zai ba da kyautan ɗan ba ya fi dace a fassara shi da zai mata albishir saboda me saboda shi ne abin da ya dace da waɗansu ayoyi wai da ƙalatil mala'ikatu ya mare mu
وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك Mm.
إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم yayi a takaice a wannan ayan Allah ce wa id qalatil mala'ikatu ya maryamu ka ba su labarin lokacin da mala'iku suka ce ya kira na maryam inna allaha yubashshiruki Allah na miki albishir ina fata an gane to kaga anan ma kamar shi ma albishir ya mata dan ba shi zai bada dan ba ke sa a kira'an Abu Amr shi sai karanta cewa inna ma ana rasulu rabbiki liyahaba laki gulaman zakiya dan ubangiji ya baki ina fata an gane kira'a ce kuma tabbatacciya tana tana cikin kirawoyi ingantattu li yahaba laki gulaman dan na miki albishir da Allah zai baki da zakiyan tsarkakakke sai ta ce me
قالت أنا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر Mm.
ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا kala sai ta ce an na ya kone le gulamun ta yaya zai- zan samu ɗa kuma ta yaya za a ce zan aihu walam yamsasni basharun ɗa namiji bai taɓa saduwa da ni ba wanda ya saba wa ɗabi'a da Allah ya halicci ɗan adam a ce mace ta ɗauki ciki ba tare da ɗa namiji ba ina fata an gane to sai malamai suka ce wannan ya zo ne don ya zamo cikon kaso guda hudu da Allah ya wa halitta Allah ya fara halittan farko ba uwa ba uba annabi adam sai ya halitta na biyu watakila ka ce da uba ba uwa ita ce na hawa'u saboda an ɗauki kashin har ƙarƙarin annabi adam aka halicce ta da shi sai ya zamo daga jikin annabi adam ta fita ta kashi na biyu kenan sai kashi na uku shi annabi isa da za a haifa ga uwa babu uba kun fahimci wannan abin da kyau sannan kaso na hudun shine sauran mutanen duniya kowa na da uwa da uba an fahimci wannan abin da kyau to Allah subhanahu wataala cikin hikimar shi sai tsara wannan abin yace in kuna ganin na halicci Adam ba uwa ba uba na halicci Hawwa da uba to ga wani sabon halittan kuma ga uwa ba uba li ahbalati gulaman zakiya qalat tace anna yakunu li gulamun ta yaya zan samu da walam yamsasani basharun wani da namiji bai sadu da ni ba walam aku bagiya ni ko ba mazinaciya ba ni ba karuwa ba to a cikin surata ali imran qalat anna yakunu li waladun walam yamsasni basharun qala kadhalika allah yakhluqu ma yasha idza qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun tace yaya zan samu da bayan namiji bai sadu da ni ba sai suka ce kazalikillahu yakhluqu ma yasha'u kama haka Allah ke halittan abin da ya ga dama a lokacin da ya ga dama kuma ta yanda ya ga dama idza qada amran idan ya zartar da wani al'amari kawai ya kula lahu kun fayakunu zai ce kasance ne kawai sai ya kasance shi Allah in zai halitta ba wani aiki yake na halitta ba zai ce ni abu kaza kasance kawai sai ya kasance ina fata an gane to abu ne mai sauki a wurin shi kala kazalika ka karanta wannan قال كذلك قال ربك هو علي هين Mm.
ولنجعله آية للناس ورحمة منا Mm.
وكان أمرا مقضيا kala sai ya sake ba ta amsa shi mala'ika jibrilu suna ta tattaunawa an gane ko ta faɗa ya ba ta amsa ta ce wannan ya ba ta amsa kala sai ya ce ka zaliki kala rabbuki haka dai ubangijin ke ce ka gaba shi zai ba da ɗan ba kenan ya ce haka dai ubangijin ke ce huwa alayya hayyinun faruwan wannan abu ne mai sauki a wurin Allah subhanahu wataala huwa alayya hayyin ke suka ce min bayn min- menene ma bayna thamdati aini wanti bahatiha yughayyiru Allah min halin ila hali yanda ka san iftawan ido haka Allah ke canja al'amura to anan sai Allah ya ce huwa alayya hayyinun abu ne mai sauki a wurina kaga na da marayin ta ce ya zan samu da walam aku bagiya ni ba mazinaciya ba na na mare na daga cikin darajanta hadisi ya tabbata daga manzo sallallahu alaihi wasallam a cikin ruwayan imam ahmad ibn hanbal a cikin musnad da imam tabarani cikin mujamul kabir annabi ce abdalu nisa'il jannati arba'un mafifitan matan aljanna guda hudu ne sun fi kowace mace falala duk wace mace sai dai ta biyo bayansu na farko sai ce maryamu bintu imran maryam yar annabi imrana ita maryam babanta annabi ne ina fata an gane sannan kuma salsalanta yana komawa ne zuwa ga annabi dawuda yar gidan annabta ce ina fata an gane yawa daga manya ne zuwa manya zuwa manya to sai anan sai malamai suka ce da annabi ya ce babu wata mace masu falala aljanna sama da kowa kamar mata guda hudu na farko maryam bintu imran sai ce na biyu khadijatu bintu khuwailid matarsa ta fari na na khadija shi yasa na na aisha da ta ja ta ja ta ja sai ta sake an gane ko ta ce duk duniya babu wata macen da nake kishi dai ta kamar na na khadija ko ban taba ganin ta ba dan ba su zauna tare ba bata santa ba amma tsaban kishi na mata saboda me annabi na yawan bada labarin ta abu kadan ya ce khadija abu kadan ya ce khadija wata mata ma ta zo ya karrama ta ya mata hidima wannan wace ce ya ce ai kawar khadija ce an gane ko to sai ce na biyu na na khadija na uku sai ce fatimatu bintu muhammadin na na fatima yar muhammadu wato dan amma karrama ka gane ba ce ba matan sayyidina ali a na na fatima yar muhammadu yar masu abu ita ce ta uku ta hudu sai ce asiyatu imratu fir'aun asiya matan fir'auna bintu muzahim to kaga a sha'anan za ka gane wala tazir waziratun wuzra ukra duk bala'in mijinta shine shugaban kafirai amma matansa kuma tana aljanna aljanna ma tana first class tana vip first class an gane ko to waɗannan mata guda hudu ka gana na marin tana cikinsu shi yasa aka ce duk wata mace sai dai ta biyo bayan waɗannan to a cikin hudun nan kuma wace ce tafi a cikin waɗannan guda hudu akwai malaman da na saboda me saboda annabi ibrahim ya fifita ta da yaushe eh sai ka ci a wuri kaza ba kawai labari ba wasu malamai suka ce na na maryam tafi kowa aka ce saboda me suka ce saboda Allah ce inna Allah hastafaki wa tahharaki wa tsafaki ala nisa'il alamin Allah ya zabe ki istafaki wa tahharaki ya tsarkake ki kuma ala nisa'il alamina akan matan duniya gaba daya sai suka ce akan wannan kawai na na maryam tafi kowa wasu malamai ko suka ce ana na fatima ne saboda me suka ce saboda hadisi cikin sahih muslim annabi ya ce ita ce shugaban matan aljanna ina fata an gane sai aka ce to ai kasantuwan an baka shugabanci ba shi ke nufin kafi kowa ba aka ce shugabancin aljanna kan sai wanda ya fi kowa ake bawa ba irin shugabancin duniya ba ne ba duniya kowa zai iya zama shugaba da salihi da fajiri ina fata an gane amma in aka ce aljanna wane ne shugaba to tabbas ya fi sauran ne yasa annabi ya zamo shugaba aljanna alaihi salatu wassalam to na maryam saboda darajanta da matsayinta dole ta shiga damuwa shi yasa take wannan tambayoyi dan tana ga an kama hanyar da za a bata mata suna a ce ta aihu babu miji tana ga za ta shiga masifa kala ya ce kazaliki kala rabbuki haka dai ubangiji ke ci huwa alayya hayyinun kuma wani abu ne mai sauki wurin ubangiji ke na ke ganin shi mai wahala walinat alahu ayatan Allah ya ce za mu yi haka ne dan mu sa ya zamo aya idan ba idan ba ya zo duniya ta wannan hanyar ba ai ba zai zamo aya ba ya zama kowa ma yana da uwa da uba to shi bari a kawo shi walinat alahu ayatan dan ya zama wata irin aya wani irin abun mamaki wani irin mu'jiza linnas ga mutane wa rahmatan minna ya kuma zama rahama minna daga gare mu Allah sai ya ce kai kar ma fa ki ci gaba da tambayoyi wa kana amran maqdiya wannan al'amarin an zartar da shi an riga an gama babu gudu ba ja da baya amran maqdiya haka yake a cikin lauhul mahfuz Allah ya rubuta babu ja haka abun sai an yi shi ina fata an gane to karkashin wannan da aka ce walinat alahu ayatan za mu sa ya zamo aya wani irin aya ne ina fata an gane shi da kanshi ya ce waji itukun bi ayatin min rabbiku na zo muku da ayoyi daga wurin ubangijinku shi da kanshi ya faɗi wannan ya ce anni akhluqu lakum min at-tini ka hay'ati at-tayri fa anfuku fi fa yakunu tayran bi idnillahi zan ɗauki taɓo na kwaɓa shi in ji annabi isa ya yi shi kamar tsuntsu idan ya ɗaga shi ya hura da bakin shi ya ga tsuntsu ya tashi kawai ya koma da nama da gashi da komai da fuka-fuki ya yi sama wannan aya ne ko ba aya ba sannan kuma ya ce wa ubri'ul akmaha wal abrasa bi idnillah kuma nakan warkar da al akmaha wanda aka haife shi makahu ba a kira mutum akmahu sai wanda tun da ya zo duniya a makaho ya zo amma wanda ya zo duniya ya samu matsala ya zama makaho saboda rashin lafiya ba a kyanin shi akmahu sai da ce mishi a'ama ina fata an gane amma al'akmahu wanda haka ma ya zo duniya to saboda me cewa ubri'ul akmaha saboda duk wanda aka haife shi a makanta baya warkewa babu likitan da zai warkar da kai akan warkar da in ka samu matsalar ne a nan amma in haka ka zo duniya to likitoci ba abin da suke akan shi to shi saboda mu'jiza ne sai ce wa ubri'ul akmaha ina warkar da wanda aka haife shi a makaho wal abrasa da mai ciwon kuturta yace bi idnillahi sannan kuma sai yace me wa uhil mauta bi idnillahi kuma yakan tayar da matattu mutum ya mutu fa zai ce wani kun bi idnillah kuma ya tashi wani ya ce yana bin ka bashi da gaske ne ce eh yana biyu na ce to koma ka kwanta ina fata an gane wane ya ce kaza kaza haka ne a ƙarya yake to kaji ya ƙare ta koma mutu bi izinin lahi ina fata an gane komai bi izinin lahi ne sannan ce wa nabbi'ukum bima ta'kuluna wa ma tadakhiruna fi buyutikum inna fi zalika la'ayatan lakum in kuntum mu'minin sai ce sannan kuma nakan ba ku labarin abin da kuka ci yanzu da ya kalle ka wani ashe ɗazu ɗan wake kaci an gane ko ko kunu da kosai ya baka labarin abun da ka ci ko daga ina ka fito ya ce kuma a cikin fili zai ka kabar kaza da kaza ka fito ka ba mutane suna jin yunwa shi ne matar da khiru na fi buyutiku wannan aya ne ko ba aya ba shi ne wale na alahu ayatan ne ina fata an gane dan na sanya shi ya zamo aya linnasu ga mutane sannan kuma ya ishi ma ya zamo aya aifan shi babu uba ina fata an gane kuma ya ta abubuwan mamaki a lokacin da tun yana cikin shi malaman tafsir sun ka ababen mamaki da yawa da yake faruwa da annabi isa tun yana ciki har kuma lokacin da aka haife shi to allah ce kana amran maqdiya sai me kuma
فحملته فانتبذت به مكانا قصيا Mm.
فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني Mm.
قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا Allah ce fahamaladhu kawai sai ta ɗauki ciki ina fata an gane da ya ta ɗauki cikin malamai sun yi maganganu da yawa mala'ika jibril kawai hurawa ya da bakin shi ya shiga ta cikin zaninta shikenan ta ɗauki ciki da baki Allah ya umarce shi da wannan kufa ya kunu ina fata an gane sai duk abin da yake Allah ke sa shi ba yin kansa bane ba fahamalathu sai ta ɗauki cikin annabi isa fantabazat bihi makanan sai ta tafi da shi zuwa wani wuri kasiyan can nesa a lokacin da ta shiga tashin hankali na ƙarshe tana samun ciki ta san ta samu ciki kaga mata ba sa gane sun samu ciki sai bayan satuttuka amma ita a take ta gane ta samu ciki saboda ciki ne na mu'jiza ciki ne na mamaki fa aja'aha al-makhadu ila jiz'in nakhlati a kwana a tashi ana nan ana nan har akwai wani ana ce mishi yusufun najjar yana cikin masu hidima a baitul maqdis masu aiki a wannan masallacin shi kuma dan uwa ne ga na maryam sai ya kula da cewan tana da ciki dan da dama daga cikin malamai sun tattauna shin cikin nan a take aka yi shi aka aihu ko kuma ba a lokacin ba dan waɗansu mutane suna tsammanin a lokacin da suka haɗu da mala'ika jibrilu aka tattauna a lokacin aka yi ciki a lokacin aka aihu ibnu kasir ya ce ba haka bane ba ina fata an gane da yawan mutane abin da suke ɗauka kenan ya ce cikin na mu'ujiza ne an samu ciki amma cikin ya zauna irin yadda mata suke samun ciki tsawon wata tara ina fata an gane ibn kasir ya ce wannan shine zance mafi karfin dalili kuma shine masaban jamhurin malaman tafsiri mafi yawa majority na malaman tafsiri fa hamalatu fantabazat bihi makanan qasiya to a kwana a tashi ana nan ana nan har ciki ya girma sai ta bar cikin mutane ya zamo ta koyi babu wanda yake ganinta shine fantabazat bihi makanan qasiya malamai sun yi maganganu ina ta tafi wasu malamai sun ce kawai tana nan ta shiga halwa ne ta buya babu mai ganinta wasu malamai sun ce ta ma bar baitul maqdis ne gaba daya ta koma wani wuri tana rayuwa da dai maganganu irin waɗannan mazance mafi karfin dalili babu inda ta ji tana nan a wannan eriyan amma babu wanda yake ganin ta, ta ainihin killace kanta to fa ja'ahal makhadu mafi yawan fassarar da ake wannan jumlan wai sai naƙuda ya zo mata wanda wannan fassarar kuskure ne ina fata an gane domin kalman aja'a ya sha bamban da ja'a a larabci in an ce ja'a hal makhadu shine naƙuda ya zo mata amma a ja'a hal makhadu naƙuda ne ya tilasta mata zuwa wani wuri ka gane ko in aka ce ja'ahu ya zo mishi a ja'ahu ya tilasta shi zuwa wani wuri ko fahimci wannan abin da kyau shi ainihin ziyadatul mabna ya dullu ala ziyadatul ma'ana duk lokacin da aka ƙara harafi ɗaya a larabci to ma'ana tana canzawa kun fahimci wannan abin da kyau to sai aka ce fa ja'ahal makhadu sai naƙuda ya ainihin tilasta mata zuwa ila jiz'in nakhlati zuwa ga wani kututturen dabino ciwon naƙuda ya zo mata kenan to hakan ya sa tana cikin tsanani sai ta je ta jingina da wani kututturen dabino ƙalar sai ta ce ya laita ni ya kai tona mitu qabla haza ina ma da na mutu kafin wannan rana ina ma da na mutu kafin faruwan wannan abun saboda abun kunyan da zan shiga wa kuntu nasyan mansiya a wata kira wa kuntu nisyan mansiya kira'an nafi'u ina fata an gane to kuntu nasyan mansiya an ce nasyan shine abin da za a wurgar da shi dan ba a bukatar shi kama a ce pampers da ake sa wa yara in aka cire musu me za a yi da shi a ji a wurgar shine nasyan na kasance nasyan wata wulakantacciya abinda ba a bukata abinda za a wurgar mansiyan abin mantawa da shi ina ma da a ce na mutu na zamo abin da aka manta da shi da wannan abin da zan shiga na damuwa da tashi saboda me ta san sharrin yahudawa ta san irin abin da zai biyo baya shine wa kuntu nasiyan mansiya na kasance nasiyan mansiyan wacce za a manta da ita ya zamo gaba ɗaya ma babu labari na to a wannan gaban sai malamai suka ce na na maryam ta yi fatan mutuwa ya halatta mutum ya fatan mutuwa don ya shiga wani tsanani na saboda me malamai suka ce maganganu guda uku suka yi malamai na farko suka ce ta kowane irin gaba haramun ne kai fatan mutuwa malamai na biyu suka ce ya halatta dangana na maryam ta yi ina fata an gane malamai na uku suka ce idan dan wani damuwa ne na duniya haramun ne in dai wani abu ne da ke da alaka da addini kuma ya halatta ban gane ko kun gane ba a ce addini ya lalace addini ya shiga wani kace da wannan bakin cikin gwanna mutuwa yanzu ba kana cikin wani talauci ne ko rashin lafiya ba a bakin cikin an wulakanta addini an wulakanta qur'ani kun gane sai ka faɗa dan wannan wasu malamai suka ce babu komai to ita nan ba tana fatan mutuwa bane wai dan tana cikin wani abu na damuwan duniya dan za a ainihin zargi addini za a zargi dan da za ta haifa kuma an ce ɗa ne gulamin zakiyar ina fata an gane ɗa ne tsarkakakke annabin Allah kuma a masa sharri tana ga kai a gwanda a ce ta mutu da faro wannan abun amma rajihin kauli shine annabi ya faɗa cikin hadisi ingantacce hadisin muslim la yatamanna yanna ahadukumul maut lidurrin nazala bihi kada ɗayan ku yi fatan mutuwa don wata cuta da ta same shi ko don wani tsanani da ya sauka a kan shi fa in kana labudda mutamanniyan in ya zama babu makawa sai kaya wata addu'a sai kaya wani fata ko buri falyakul allahumma ahayini ma kanat alhayatu khairul li wa tawaffani idha kanat alwafatu khairul li ya allah ka raya ni idan rayuwar ta fi min alkhairi ya allah ka karbe raina in ainihin barin duniyar nawa kuma ya fi min alkhairi a takaice dai a wannan gaban ke sa malamai suka ce duk malamin da ya ce maran ta yi fatan mutuwa to lalle ya mata karya haka imam al-alusi ya faɗa cikin tafsirin shi suka ce na maryam ba ta yi fatan mutuwa ba a wani damuwa ta shiga wanda zai iya cutar da addini zai cutar da annabin Allah sai ta ce mitu qabla hadha wa kuntu nasiyan mansiya sai Allah ya ce me فناداها من تحتها ألا تحزني ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا Allah sai ce fanadaha min tahtiha tana cikin wannan maganar cewa mitu qabla haza ani gwanda ma na mutu da wannan hali da zan shiga wa kuntu ne sai mansiya fanadaha min tahtiha sai aka kira ta daga karkashin kasanta wa ya kira ta annabi isa akwai kira'an fanadaha man tahtaha ina fata an gane kira ce kuma tabbatacciya akwai kira fanadaha min tahtiha akwai fanadaha man tahtaha idan muka ɗauki fanadaha min tahtiha sai aka kira ta daga ƙasanta in kuma aka ce man tahtaha sai wanda ke ƙasanta ya kira ta to waɗansu malamai suka ce mala'ika jibrilu ne saboda me suka ce a wurin da take akan tudu take shi kuma yana ƙasa yana gangare yana hangota ina fata an gane wasu malamai suka ce a kusa da ita yake a lokacin da za ta haihu shine mai karban haihuwa shine ungozoma ina fata an gane shi yasa sai ya mata magana to kaga a wannan gaban sai wani ce za a ce yana namiji misali ya zo yana karban haihuwa ta ce wa ya ce maka namiji ne mala'ika jibrilu su mala'iku babu namiji ba mace a cikinsu haka Allah halice su babu namiji ba mace ina fata an gane kuma Allah bai halice su da sha'awa ba duk abin da zaka cina su ba su da shi ina fata an gane akwai mala'ikan da shi tunda Allah halice shi kawai tasbihi yake ba abin da ya sani in banta da subhanallah aikin shi kenan akwai wanda hailala yake akwai wanda kabbara yake akwai wanda sujjada yake tunda aka halice ki bai tashi ba yana jira ran da za ce ya tashi akwai wanda ruku'u yayi akwai wanda aikin shi kula da gajimare akwai wanda ake shi kula da iskan da ke kadawa akwai wanda ba abin da ya sani a ce je ka ɗauko ranwa ne lokaci ya yi su mala'ika a samun da aka bashi wannan abin kaɗai yake ina fata an gane to shi yasa kamar misali a ce kai ne ka shiga ban daki ka cire kaya sai a ce abin da ke ban daki yana kallon ka bai ma san da kai ba ina fata an gane to saboda halitta kada ka kwatanta halittan ka da na mala'ika to shi yasa idan muka ɗauki cewa mala'ika jibrilu ne misali a wajen waɗannan malaman zai iya yiwuwa dan a cikin su babu namiji ba mace ko ba su san wani abu na sha'awa ba idan muka ɗauki ci annabi isa ne kuma malaman da suka dage ba annabi isa bane ba suka ce idan muka ci annabi isa ne ai an ce farkon magana annabi isa a duniya shine qala inni abdullahi da wannan ya bude baki to amma kun ce tun daga nan fana da hamin tatiha ya fi dace a ce mala'ika jibrilu ne wallahu ala wa alam akwai waɗanda suka tafi akan shine akwai waɗanda suka ci annabi isa ne ko ma dai wane ne an kira ta min tatiha aka ce Allah ta hazani kar ke bakin ciki ai kar hankali ke tashi kina ta damuwa kad ja'ala rabbuki tahtaki sariyan ubangiji ya sanya miki korama na ruwa da ke gudana a karkashin ki wa huzi ilayki ka karanta wannan na'am wa huzzi ilayki bi jiz'in nakhlati tusaqit alayki ruqaban janiyya فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا
sai ce wa huzzi ilayki bi jiz'in nakhla ki girgiza wannan kututturen dabino zuwa gare ki ki girgiza shi to saqit alayki aw ko qira'an tasaqat alayki rutaban janiya idan kin girgiza abin da zai faru shine wannan kututturen dabino zai zubo miki da rutaban ainihin dabino nunanne janiyan wanda ya nuna kawai sai baki tsinka kawai zaki kina ci fakuli wa shirabi ki ci kuma ki sha wannan ruwan wa karri aina kuma ki farin ciki kar ki damu kar ki shiga tashin hankali wai dan cewa an haife dan da kika haifa ba shi da mahaifi kar hankalin ke tashi akwai hikiman Allah cikin wannan walinat alahu ayatan to anan sai malamai suka ce kaga a wannan gaban mun faɗa bara cewa nana maryam a halin da take ciki hali ne guda biyu na tashin hankali na farko hali na naƙuda mata suka ce aihuwa jihadin mata ina fata an gane to kaga anan zafin naƙuda da take ciki bala'i ne na farko kenan na biyu damuwan da ta shiga cikin za ta aihu babu mahaifi ga yaron me za ta je ta ce wa mutane duk abin da ke cikin yawo a kanta kenan abin da ke ta ainihin yawo cikin kwakwalwanta wani irin zargi za a mata ta yi cikin shege kun gane ko kaga damuwa guda biyu ga damuwa hissiyan wa ma'anawi damuwa hissi zafin naƙuda na aihuwa damuwa ma'anawi damuwa na zuciya da ke damunta za ta shiga cikin damuwa da sharrace-sharrace da bakakin magana amma duk da haka Allah sai aka ce wa huzzi ilayki bi jiz'in nakhla ba a sa dabinon ya faɗo ba sai aka ce ta girgiza wannan bishiyan saboda me na ittikhazu sabab ina fata an gane Allah ya halicci dan adam dole sai ya motsa Allah ya halicci dabino ya nunar da shi yanzu kuma kana so sai ya samu a baki ina fata an gane shi yasa suka ce saboda a bawa dan adam tarbiyya na cewa dole ya tashi ya tsaya dole ya tashi ya nema ka dan adam ya zamo ainihin dan zaman kashe wando ina fata an gane kada ya zamo da Allah ba ku mu samu shi ya mafi da rai ku dai Allah ya baku shi kuma zai ya samu wannan ba musulunci bane ba ina fata an gane to musulunci ba ya son wannan abin shi yasa duk kasashen da suka ci gaba a duniya na musulunci ba taruwa suke a masallaci suna ta addu'a ba ina fata kun gane wannan abin da kyau aiki suka yi kasashen musulmi fa kar ma ka ce America ko Ingila da Pakistan da Indonesia da Malaysia da Dubai da saudi arabia aiki aka yi tukuru a haka inda haka ina fata an gane ba a taru a ta addu'a ba ba haka suke ba wasu sun ba da kwakwalansu wasu sun ba da karfinsu wasu sun ba da rayukansu wasu sun ba da dukiyansu wasu sun ba da haka aka yi aka ci gaba gine-gine ake ba dare ba rana da bincike da ayyuka da ina fata an gane amma mun mun zauna mu ta addu'a ba ma komai sai addu'a to wannan ba sunnan Allah bane ba yasa hatta malaman mu na gida masu makarantar allo suka ce idan ka karanta iza waka sai ka iza kafa ina fata an gane ka hada guda biyu kar kai ta iza waka kana zaune kai tauririn iza waka kudi zai zo a dole sai ka motsa shi yasa ne mai baiti yake cewa tawakkal ala rahamani fil amri kullihi wala targhaban fil ajiz yawman an talab alam tara anna allaha awha li maryamin wa huzzi ilayka al jiz'a tasakhat rutab walau sha an tajnihi min ghairi hazzihi janathu walakin kullu shay'in lahu sabab yake cewa tawakkal ala rahamani fil amri kullihi a cikin komai ka dogara ga Allah an yadda dole ka yi tawakkali a matsayinka na mai imani wa lallahi fa tawakkalu in kuntum mu'minin dole a yi tawakkali ga Allah yace amma wala targhaban fil ajiz yawman an talab kar kuma tawakkalin ya saka daina nema kana neman za kana tawakkali ina fata an gane sai yace alam tara anna Allah aw hali maryamin shin ba ga Allah yayi wahayi ba zuwa ga nanan maryam wa huzi ilaykil jiz'a ki girgiza wannan kututturan dabinon ta saki rutab sannan dabinon ya zubo sai ce walau sha'a inda Allah ya ga daman an ta jinihi ta tsinka ta ci min gairi hazzihi ba sai ta girgiza ba janatu walakin kullu sha'in lahu sabab kowane abu yana da sababi ina fata an gane kai ne kana son da baka da mata kana ta addu'a ya za ka samu da ba zai taɓa yiwuwa ba kai ne kana jin yunwa ka kwanta a ɗaki ba ka je kicin ka yabo abinci ba kuma kana so ka ƙoshi ba zai yiwu ba dole sai an motsa ina fata an gane to shi yasa Allah ya ce wa huzi ilayki bi jiz'in nakhlati sai Allah ya ce fa kuli washrabi wa qarri aina ki ci ki sha kuma hankalin ki kwanta fa in ma tarayinna min al-bashar ahadan idan kika gamu da wani mutum kowane ne shi wannan mutumin akan hanya ya tambaye ki fa kuli ki ce da shi yanzu an riga an haifi annabi isa ba ina fata an gane tun daga kan fana da hamin tatiha an riga an haife shi kenan sai ce to fa in ma tarayin na min albashari ahadan in din nan kaga harafi ne na sharadi ma din kuma za'ida ce litaukidin sharɗi domin akwai in alifun da nunun sannan ma kuma daban sai aka idigamin nunun cikin mimu ne zama in ma asalin shi in ne daban sannan ma ita ma kuma daban ina fata an gane sannan tarayin na shine fi'ilun sharɗi faƙuli kuma shine jawabin sharɗi to anan sai suka ce fa in ma tarayin na min albashari ahadan idan kin haɗu da wani mutum kowane ne wannan mutumin idan ya tambaye ki yana neman labarin ina kika samu ciki faƙuli ki ce da shi inni nazartu lirrahmani sauman yau ni kan fa nayi bakance wa ubangiji na na kamewa daga magana falan ukallimal yawma insiya ba zan yi magana da kowa ba a yau to sai anan malamai suka ce kaga kalman as-sawmu asali shine kamewa as-sawmu shine kamewa ina fata an gane to sai malamai suka ce a shari'an su idan mutum na azumi ko magana baya yi yanzu inda ce dokan tana na har ya za a yi ina fata an gane in dai kana azumi to ba magana sai dai kawai ishara maganan kurame za a yi wasu malami suka ce a'a kawai ce ba azumi take ba na shari'a kawai azumi ne na daina magana bi ma'ana ta ce wa mutum kawai ni fa yau na yi bakance tsakanina da Allah ba zan yi magana da kowa ba a shari'arsu wannan ya halatta wanda kai yanzu bai halatta ba ka ce yau na yi bakance tun daga fitar rana har ta faɗi ba zan yi magana da kowa ba ko kuma tun daga faɗuwar rana har alfijir bai halatta ba ina fata an gane dan baban kai ma magana dole ka amsa ina fata an gane to ina maganan bakance kaga babu babar ka ta ma magana dole ka amsa wani wanda kake ganin kiman shi ma magana dole ka amsa ba za ka ce ba inni nazartu lirrahmani sauma a shari'a mu babu wannan abu ina fata an gane to sai suka ce inni nazartu lirrahmani sauman ta yi bakance ne na maganan falan ukallimul yawma insiya kalman falan a larabci akwai abin da suke ce matallan zamakshariya akwai wasu daga cikin yan bidiya mu'tazila suna daukan kalmar lan tana kore abu ne har abada amma a aqidan ahlus sunna kuma lan ba ta kore abu har abada ina fata an gane dalili shine suka ce falan ukallimal yawma insiyan suna kafa hujja da lan suka ce abadiyyan ne saboda me saboda Allah ya ce annabi Musa lan tarani saboda aqidan su ko a gobe kiyama babu ganin Allah kaga aqidan musulmai kuma yan aljanna za su ga Allah ran tashin kiyama amma yan wuta ba za su ga Allah ba ina fata an gane domin ganin Allah shefi komai daɗi a lahira idan 'yan aljanna suka shiga aljanna ya tabbata a cikin hadisi hadisin abdullahi bin abbas allah zai ce da su me kuke so na baku suka ce allah me baka bamu ba ai ka mana komai mun gama morewa ba abin da muke bukata na ƙari zai ce da su a yau na saukar muku da yarda ta ba zan yi fushi da ku ba har abada ina fata an gane sannan kuma daɗin da za a daɗa musu shine ziyada za su ga Allah ƙiri da muzu annabi ya ce kamar yadda kuke ganin wata ran daren sha hudu ba wanda zai ce wane kana ɗan tare min ɗan matsa bana ganin shi ya ce innakum tarawna rabbakum dukkan ku kowa sai ya ga ubangiji shi Allah sa mu gan shi to ganin Allah ɗin ya fi komai da ranar gobe kiyama an fahimci wannan abin da kyau to ina ga lokaci yayi nan ya kamata mu tsaya gobe za mu ji dambarwa tsakaninta da yahudawa ina fata an gane daga nan kuma ababen da za su biyo baya nan ya kamata mu tsaya insha Allahu abinda mu karanta na da Allah shi ba mu lada inda muka yi kuskure kuma Allah ta'ala ya mana afuwa muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya ainihin jikan iyayenmu ya karba mana ibadunmu ya sa mu gama da wannan duniya lafiya na ga alaran ma malam bashir na yi tsamin kana josai masha Allah to alaran ma sai gobe zai tafi Allah ya ƙara albarka Allah ya kai shi lafiya kuma ya dawo mana da shi lafiya سبحانك اللهم ربنا بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته